أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم زاب كرنت آية السجدة إما كرنت سيكو آية السجدة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر Allahu akbar Ula'ika waɗannan da muka ba da labarinsu alladhina an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ya ma ni'ima kama a ce suwa ne ciminan nabi'ina su ne annabawa bayanun lahu min zuriyati adama daga zuriya adamu su ne kaga idris wame man hamalna ma'anuhin fissafina da kuma waɗanda muka ɗauko cikin jirgi tare da annabi nuhu min zuriyati adam ya ce idrisu laisa min zuriyati nuhin idris baya cikin zuri'an nuhu wame man hamalna ma'anuhin ibrahim ibnu ibni hisam wa min zuriyati ibrahim da kuma cikin zuri'a ibrahim isma'il wa ishaq wa yaqub wa Musa kulluhum min zurriyyati Ibrahim dukkan zuriya Ibrahim ne wa min zurriyyati Isra'ila kuma cikin su akwai zuriya Isra'il wa huwa Yaqub shine annabi Yaqub ai Musa yana nuhin Musa wa Harun da Harun wa Zakariya wa Yahaya wa Isa haula kulluhum wadannan dukkan su min zurriyyati Yaqub suna daga cikin zuriya Yaqub yaqubu huwa isra'il da aka ca banu isra'ila to ai isra'ila shine yaqubu ma'ana isra'il ma'ana ku isra'il abdullahi wa mimman hadaina da kuma waɗanda muka shiryar wajtabaina muka zabe su ai min jumlatin jumlasu sun zamo ya zayu tala alaihim ayatul rahman in ana iza tutula alaihim ayatul rahman in ana karatun ayon ubangiji mai rahama gare su harru sukan faɗi sujjadan suna masu sujada wa bukiyan suna masu kuka adatuhum al'adarsu annahum su idza qira alaihim alquran in aka karanta musu qur'ani ya khairu da sukan faɗi sujjadan suna masu sujada bukiyan suna masu kuka jam'u sajidin wa bakin sujjadan jam'u sajid bukiyan jam'u bakin to kuma fakunu mislahum ku zama irin su manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama in in kuna karatun Qur'ani to ku karanta kuna kuka in hawaye ba zo ba ku karanta kamar kuna kuka wajen khushu'i da wajen muryar da kuma kaskasar da kai ga Allah subhanahu wataala to haka shi ya ɗabi'a waɗanda muka zaɓa waɗannan shugabannin da mun ba da labari waɗanda muka ni'ima fa khalafa min ba'dihim khalfun da'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya fa khalafa min ba'dihim khalfun sai mamaya miyagu sai suka mai masu bayan sun wuce khalfu in ka ce khalfu ka ɗaure lam to khalifofi miyagu na banza in ka ce khala da wasali sama ga lam ya zamo khalifofi na kirki wanda suka maye shugabanni to ka gane ya kawo ɗauri ji irin fasahar larabci ɗauri kawai khalaf khalf bambanci kawai nan ɗauri da wasali sama in ka ce khalafu to na kirki in ka ce khalfu na banza to ya ce khalfun mamaya miyagu fa khalafa sai suka mai min ba'din bayan waɗannan zababbin bayan Allah waɗanda Allah ya manima su mamayan nan na banza adaa'us salata sai suka tozartar da sallah ko suka batta gaba ɗai ko kuma suka dunga wasa da ita ha'ula'i salihuna alladhi zakarnahum waɗannan mutanen kirki da muka ambata khalafa min ba da makhalfun mamaya na banza sai suka maye masu bayansu alkhalafu in an ce khala da wasa lisa bagalam alkhalifatu sale khalifa na kirki wal khalfu in an ɗaura lam bisukuni alkhalifatu dale khalifa na banza alkhalifatu idza kana mufsidan shi khalifa in ya zama maballaci fa huwa khalfun ya zama khalfun wa in kana salihan in ku ya zama na kirki na gari fa huwa khalafu ya zama khalaf amma haula salihun alladhi zakarnahum amma waɗannan salihan da muka ambata ma khalafa min ba'dim illa khalfun shirarun adha'u salata bitarkiha tamaman kal yahudi wan nasara waɗannan salihan da muka ambata to ya zan bayan su ba wanda ya maye masu sai a shararai wanda yake sun tozartar da sallah ko dai suka bata gaba ɗaya kamar yahuda da nasara aula aƙalla min ta'khiri an auqata ko ko mafi karanci abin da suka yi na tozartar da sallah jinkirta ta daga barin lokacinta wattaba'u shahawati suka bi son zuciyarsu min al-ma'asi na sabon Allah Allah ya ce fasaufa kama a ce fasaufa wato an kyace su da sannu haƙiƙa yalƙauna gayya Allah zai jefa su cikin kwaran gayyu shi gayyu wani kware ne cikin jahannama kamar wailun saboda tsananin azaba ta yi jahannama ma tana cutuwa da shi tana neman tsari da shi tutan za a jefa waɗannan mamaya na banza wanda suka tozartar da sallah suka bi son zuciyarsu shi gayyu wadin fi jahannama kware ne a jahannama ya ka'una fi da za su afka cikin shi tarkus salati shi barin sallah dan dan dan koko wasa da ita aw adallahu alaihi bi wadiyaini minan nari Allah ya yi narkon azaba a kan shi da kware biyu na wuta wahidun yuqalu lahu wailun ɗaya cikinsu ana ce mishi wailu wa wahidu yuqalu lahu gayyun yana ce mai gayyu fa qala Allah ya ce fa wailun sananan azaba na kwaran wailu ya tabbata lil musallin ga masallatan nan alladhina hum sahuna an salatihim waɗanda suke marabkana daga barin sallolinsu suna yin su kan son zuciya as-sahwu an salati abinda as-sahwu da can da yace suna barin alladina an salatin sahuna to kaga sahau rabkannuwa to ana nuhin duk wanda ya rabkannuwa ga sallah ba a ta kama shi ko kabli shi kenan sai a sashi wailu shehu ya ce a'a as-sahau an salati nan sahau ga sallah abinda aka nuhi kaga ya ansa an rabkannuwa an daga barin sallah ba a koyinta ko gaba ɗaya ko ko cikin lokaci amma wancan asahu fis salati fis salati yin rabkanuwa cikin sallah ita sallah an ba ta haƙƙinta amma zaman mutum mai rauni to sai wani abu ya zo ya sa ya yi sahu a cikin sallah in ma dai ya shigaltu da ubangiji subhanahu wata'ala har ya zama ya yi mantuwa ya rabkana daga wani rukuni ko wata gaba muhimmiya cikin gaɓoɓin sallah kaga saha fis salati ya yi raukano amma hankalin shi ya ɗauku cikin sha'adin Allah subhanahu wata'ala ko kuma wani tunani na addini ko na ibada ko na ilimi ko kuma a raunin ɗan adam wani abu ya shagaltar da shi ba da gangan ba sai zama ya raukan ruwa cikin sallah shi wannan halada ma za a ƙara mashi amma shehu ya ce can ba wanda ka yin wasawasi ga sallah sai mumini wanda ba mumini ba ba ya wasawasi ga sallah saboda ma kayan shedan ne haci da cikin rumbu ba ruwan shi da su a'a na kwarai ya kaba da ya ya sa shi wasawasi cikin sallah shi ko sai Allah ya ce na ansa kuma sai nunka lada wajen saba'in asahu an salati rabkanuwa daga barin sallah huwa tarkuha tamaman shine a batta gaba daya ko kuma a dunga wasa da ita a ƙi cikin lokaci sai ta zama baya ko ranko ko kuma lokaci ya tahi ko ko da balle ma a yi kahin lokaci shi in aka yi sallah lokaci bai yi ba san babu tawa san babu ta tahiruha bi sana wala minta minta qariba bi sa'a suka ce ka yi sallah saura minti biyu ka sallame saura minti biyu ko guda sannan lokaci ya yi to ba kai ba saboda lokacin da Allah ka so a yi ba ba Allah sai inda sharaɗi na shari'a kamar takadimi wanda za a haɗa la'asar da azur wanda yake na takadimi ne ko kuma jam'i irin na magariba da isha'i kan larura amma dai kan son zuciya babu dalili ka yi sallah lokacin ta bai ba to ai ba sallar kai ba kana alamomin da kitaban mawquta haka Allah ya ce sallah ta zamo abu wajabtawa wadda an ka sama lokaci Allah shi ya sama sallah lokaci ba ku za ku samu jin lokaci ba laisa as-sahwu fi salati ba wai raba kannuwa ba cikin sallah kaga na kun bambanci kawai an da fi an bari fi cikinta ana yi asawa fi salati rabkannuwa cikin sallah mahmudun abun yabo ne la'annahu min alwasu wasati saboda waswasi shi ka sa mutum hayya rabkannuwa wa waswasatu shaytan sa waswasi na shaytan wanda ya kai la taqa'u illa lil mu'min ba ta abkuwa sai ga mumini sahabbai suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna jin wani abu ne mana motsi ga zuciya mun tabbata in mun ka hurta da halshen mu mun hita musulunci mai a hukuncin mu sai ce awajattum zalika haqqan qalu na'am qala fa zalika haqiqatul iman yace wai da gaske kuna jin irin wannan wasawasin suka ce kwarai ku ya rasulullahi ya ce to ai wannan shine haqiqa imani kakku da mu kawai kai ta iska abun shi shi ɗayan kai ta iska ne sai ya jawo shi ya ce wanga ma ya mai da ni ɗan dariya sai ya ce ya baka wuri abin da ka so ya dagula ma sha'ani ko baka halaka ba tunane ya hana ka ibada ko kuma ya sa ka cikin bakin ciki da damuwa to bukatar shi ta biya da haka in ya maka kawai sai kai ta iska ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai ta iska ne wa amma sahu anis salati amma rabkan nuwa anis salati a bas sallah ko ai wasa da ita fahuwa tarkuha shine barinta halatul munafiqin irin dai halin munafikai la yatuna salata illa wa hum kusala can dai bari da mu tashi mi sallan nan an yi sallah ko ai kuwa ta zama bari da irin haka nan to za a yi za a yi za a yi za a yi har ta zamo an gama sallah har ta zamo ranko ahaluhu masu munafikanci ya zahabuna ila wail za a kai su wailu wadin fi jahannama shi wailu kware ne a jahannama za a kai su ka ha'ula'i kamar waɗannan allazina adha'u salata waɗanda ka tozartar da sallah wata ba shahawa suka bi son zuciyarsu aidan su ma yaskunu na za su zauna gayyan wadi shi ma wani kware ne ka misli wail kamar wailu yake aidan ashahawatu wal hawa da sha'awa da bin son zuciya yashtarikani fi ma'anan suna tarayya cikin ma'ana wa yakhtalifani amma kuma sukan sa amma kuma suna saba kamar ɗaya ne ga ma'anarsu amma kuma ba ɗaya bane al-insan rubbama takunu shahawatu muwafiqatan li shari'ati shi mutum sha'awa ta da yawa za ta zamo ta dace da shari'a kamar da aka ce cikin mutane akwai wanda yake dawi su shi dai ya sa kaya ya kwalliya tattattas koyaushe kamar su alhaji muhammadu allah ji gansu ministan faila ba a san kazanta ko kaɗan to kaga wannan ai sha'awa ce amma kuma ta dace da shari'a annazafatu min al-iman ko kuma mai son shi dai ya ci abinci mai daɗi ko ko mai son shi dai ya ci nama ko ko mai son irin dai sha'awa wanda yake ba kai mu kowa lahi ba ga shari'a to shi ake ce ma sha'awa hazihi sha'awa wannan sha'awa gairu mazamuma ba abun zargi ba ce kul man harrama zinatul ladati akhrajal ibadi wa tayyibati min ar-rizqi wa rubbama takunu tuliya kuma ita sha'awa tana iya zamowa mukhalifatan li shari'ati wanda yake ta saba ma shari'a kullu shahawatin tukhalifu shari'a fa hiya hawa duk sha'awar da yake ta saba ma shari'a to ta zamo son zuciya shine abin da aka nuhi zargi ita in an bar zuciya to duk abin da ta kaso ba na kware bane kuma ba ta yadda da kai ta amince maka sai in ka ɗauke ta abin bauta ka ɗauki duk sifofin Allah ka bata to kuma ka donga bauta mata abin da bauta mata bin son zuciya abin ta ka so ko Allah bai so shi za ka yi abin da Allah ka so in ba ta so ba za ka yi ba kaga ta zamo ita ce abin bautarka to a lokacin za ku shirya dan ta san za ta kai ka wuta to ina batun shiri ga wanda ya kai ka wuta ba wannan shiri to in sha'awa ta saba ma shari'a to ta zamo hawan wa kullu shahawatin tuwafiqu shari'a fa hiya shahawatun ghairu madhmuma amma sha'awa da ta dace da shari'a to ta zamo sha'awa ba abun zargi bane illa anna tarka shahawati mimma yu'inu ala da'ati was salahi sai dai ko ita sha'awar da yake ta dace da shari'a to barinta yana daga abun da ka taimakonka akan bin Allah da kuma samun gyaruwa da nagarta ai kaga yana daga ita wannan barin wannan sha'awa azumi tun abinci gare ka halal ne kana sha'awar shi abin sha gare ka halal ne kana sha'awa matarka kana sha'awa ta halacce gare ka to amma ka bata da rana don Allah wannan abun shine aka ta cewa azumi yana gyara zuciya yana gyara ruhi yana sa ka gane abin da ya kamata ka yi yana sa ka hi ƙarhin shedan saboda ka bar sha'awa kuma wanda yake sha'awar nan ta dace da shari'a to shehu ya ce barin sha'awa yana daga abin da ka taimakonka a kan bin Allah kamar da aka cewa ga kada abincinka cikin ɗaki lahiya lau ba mai ganin ka sai Allah da rana ya ce kakkaci kuma kakkici to in ka saba da haka ya za ka saci abincin wani kaci ba za ka saci abincin wani kaci ba ga kada iyalinka lahiya lau cikin ɗaki ba wanda zai ganku ba wanda ya san me kun ka in ba Allah ba amma ka danna sha'awar nan ka batta saboda Allah to in ka saba kai da ka ba halaya za ka faɗa maharam ba ka faɗa maharam to haka koda cikin dai rayuwarka kada ka ɗauki sha'awa ita ce abin da za ka dungu sai ka zamo bawan sha'awa kama kana umaru kuma da sai na umar ya zamo yamtanu min an ya sharbal ma'a ma'al asali yana hana kai ne shan ruwa tare da zuma ka san ka samu ruwan sanyi ka kawo madara ka kawo zuba ka zuba ai ba aba yaro mai kiwya to shi bai masha irin wannan ya kuda sai ce azilu anni hada asala ku cire wannan zuman ku gusar da shi ku raba ni da shi aka sha an yi kalali yana jin tsoron kan gobe kiyama a ce mani azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya kun tai da rayuwarku duk kun bata jin daɗin ku na aljanna cikin rayuwarku ta duniya kasan ya samu manzo Allah sallallahu alaihi shi Umar manzo Allah na kwance ko da manzo Allah ya daga su gaisa sai ya ga tabarma ta kama nan nashi ta kama nan kube shi inda ya kwanta sai tausayi ya kama shi ce ya rasul an ji sai na Umar har shi har zuhudin shi amma zuhudin manzo Allah ya yi karhi ne manzo Allah ba shi tausayi ce ya rasulullahi kana zama da irin wannan hali a ce shin hida ma mai tabshi tabshi ya rasulullahi ba ka kwanta sai dai ku zo ka kwanta ga tabarma haka hatta kama maka jiki ya rasulullahi na neman kai mana izini mu samu dan bargo-bargo haka mai dan tabshi a zo a aza maka zanki kwanciya kawai sai maza Allah ya hushe ce kai umaru kai umaru mali wale duniya me gama ni da duniya in tsaya sai na bi duri mai taushi in kwanta umaru ka ɗaukar ɗan duniya umaru kana so ne in na tai lahira ana ba da sakamako ga annabawa da manzanni in tai an san nau Allah ce na canye daɗi na duniya kai umaru haka haka so ina ruwana da duniya ni da ya kawan mata hini na saukan gindin ice in huta an wuce ka ce a yamashin hida bai taushi kai umaru to yanzu mu diba irin katihunmu kaga ashe da sakal gaskiya to kaga shi sai na umar shi ruwa ma da zuma bai sha ya ce yana gudu shi da banzu Allah ya ce a ce a zahabtun dai ba ta kun fi hata gudu shi ma kada ya sha ruwa da zuma a ce mai ka canya daɗin katun duniya walan ma suna lahulu babul burri fi sigarin mi'iza da an ka haɗa tataccen garin alkama niƙaƙƙe tankaɗaɗɗe an ka gyara ɗan akuya da shi aka kawo mishi kala ya ce ka ya zan ci nama da wannan irin kek ya ce ina jin tsoron an yi kala li lahira aljanna in ta shiga a ce a na canye daɗi na don allah ku ɗauki ɗan akuyan nan ku jaye abinku a zahabtum ɗaya ba da kun fi hayata kuma duniya kun canye daɗinku tun rayuku ta duniya da haka ni ba zan ci daɗi ba kuma har ya zama sarkin musulmi haka yake zai zo ga 'yan uwa musulmi abin da ke akwai bai bakin cikin basu zai zo da kai ne zai zauna a raba abinci hamma ya rika masu rabawa yana rarrabawa ƙara mawa da miya ƙara mai romo sa mai nama kai koyi kaza in an gama duka ya ga sun gamsu to in ka bi shi ba ka iya cin abincin da zai ci ba zai ci mai daɗi ba irin nasu ba zai sha mai daɗi ba irin nasu kana umaru mutakashifan umar ya zamo mai rayuwa da yake busassan rayuwa aka san sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu wala ke yawan muawiya ta wata rana sayyidina umar ya gabu da sayyidina muawiya wa muawiyatu munhamikun fi shahawatihi mubahati lahu shi sayyidina muawiya mai nutsewa ne kwarai da tsanantawa wurin bin sha'awar shi amma ta halal shi wato a more kawai a ji daɗi amma na halal a sakata awala amma na halal ya kudu lahu umar umar sai ya ce mashi iyaka ya mu'awiyatu an tati yawmal qiyamati fa yuqalu laka azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya sai sai na mura ce wai mu'awiya ka shedin ka ka ci gaba da wannan rayuwa ta morewa da jin daɗi ka shedin ka ka ji tsoron ka ta gobe kiyama magana aljanna Allah ce ka canya daɗin ka tun duniya fa qala qala lahu sai mu'awiya ce mashi kai da'ani min tasdidatika ya umar umaru da Allah ni dai ka rabu da ni da wannan tsanantawa ka da tsanance tsanancenka ana nafsi la tudawuni ala haramin wa ana la amna'uha min mubahin yace ka gane nan raina ba ta biyata ko na so in aikata haram zuciyata ba ta ba da dama ba da za in aikata haramu to ni ko tunda ta taimake ni ta hana mu yi haram ni ko ban hananta mu yi abin ban hana ta mu yi abin da a halal ita ta ce muke ni ba mu yi haram ba to ni ko bazan cuce ta ba in hana ta yin halal hadha mazhabu muawiya to wannan shine mazhabin muawiya la ba'asa bai da laihi in ji shehu in kana la tudawihu ala haram in dai ranka ba ta biye maka ba ta kawata maka haram to kai kuma kakka haramta mata halal mai gebe ka cewa komi kuɗinka ba ka yin tawahi irin na shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu wajen tsada da wajen kyawu da wurin tsafta ya ce komi kuɗinka ba za ka yi tsafta shi ibrahim radiyallahu anu kun ba za ka yi sa tuha mai tsadar shi ba turare an ce ya hisa kafin kafin lokaci an mai tsada to an tashi sawa da ɗauko kwalban sai a haka sai a aje empty sai ta hiya ta yi to kaya kai ko kasuwa ka ba kafin kafin kullum haka ba ka sabon shi kullum to don haka na Allah ba ga riga ba ne ba ga gida ba ne ba ga mota ba ne a'a ba ga abinci ba ne na Allah ga zuciya yake in dai abu halal ne to Allah ya ce faɗa musu ka ce wa haramta bin ƙawace-ƙawacen duniya da abu mai daɗi na arziki ka ce musu ai dama na masu imani ne a duniya kafiri ya ci albarkarka ne kai nan duniya kafiri zai ci albarkar ka to amma lahira kafiri ko albarka mu bai ci mu kaɗai adda rayuwa ta morewa da jin daɗi a cikin aljanna to amma dai kada mutum ya sake kuma ya zama ga yanan kullun a logaye shi kenan shi sai dai a ci daɗi sai dai a zo a kwanta sai a'a ka saba da taƙashin gwargwado saboda in rayuwa ta canza kana iya zama kuma ka dace da inda ta canza amma in ka sawa dan jin daɗi to abu kaɗan zai zo duk sai asirin ka ya tonu ta ayan zuwa na kaza ne ayan zuwa na kaza illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan kuma ya aiki mai kyau fa ulaika masu tuba da imani da aiki mai kyau ya da hulun jannata za su shiga aljanna wala ya zulamu na sha'akun ba a tauye musu komi min sawabihim daga lada aikinsu jannati adalin lillati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'aduhu ma'tiya shine za su shiga jannati adalin aljannat dawwama allati wa'adar rahmanu ibadahu wadda Allah mai rahama ya mabayane alkawali da ita bilgaibi ai ga'ibi na anha suna masu hukuwa daga barinta amma da tun Allah alkawali babu sabawa ciki innahu ubangiji kana wa'adu alkawali ne ya zama ma'atiyan ai atiyan mai zuwa shi ma'atiyan sigatu ismul maf'ul ma'atiwan ma'atiwan to sai aka mai da wawo ya koma ya ta zamo shadda ma'atiyan da aka awon shi maf'ulan maf'ul kaga isin maf'ulin ne to amma dai ma'anar shi nan ma'atiyan ai atiyan fa'ilan shine ce as-sigatu sigatu ism maf'ul siga ce ta isin maf'ul wal ma'ana amma ma'anar shi ism fa'il sunan fa'ili ne ai wa'aduhu alqawlin shi atiyan mai zuwa ne ba kokonto innahu kana wa'duhu ay maw'uduhu ya zama ma'atiyan ay atiyan mai zuwa la yasma'una fiha lagawan illa salama la yasma'una lagawan ba su jin yasassan magana fiha cikin aljanna ba abun da zaka je bata maka rai illa sai dai yasma'una suna jin salaman salaman salaman salaman aminci aminci daga mala'iku suna gaishe su da kuma sashe in an gamu da sashe salamun alaikum salamun alaikum walahum rizquhum fiha bukuratan wa ashiya walahum rizquhum suna da abincin su fiya cikin aljanna bukuratan safi wa ashiyan da yamma to ba a yin sahe da yamma sai akwai dare da rana to aljanna ko babu rana babu wata to ya Allah ya ce sahe da yamma sai ce ala qadrihi ma fi dunya gwargwadon sahi da yamma a duniya saboda walaisa fil jannati naharun wala laylun a cikin dare a cikin aljanna babu yini babu dare bal daw'un wa nurun abadan ko yaushe cikin haske ake da annuri na haske ko da yaushe laysa fiha shamsun wala qamarun wala najmun a aljanna ba rana ba wata ba tauraro duk za a daure su a kai su wuta gidan tarihi inna mastada'at aljanna ta cika da haske bi shakhasi umar da jikin umar ji wani wata daraja ko da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hasken da a ciki to hasken sai na umar ne radiyallahu ta'ala anhu kuma har wani ce zai zage shi wai ba musulmi bane kai ka san rashin arziki ya yawa Allah ya cece mu umaru siraju ahad aljanna fil janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai bushara da cewa Umar shine fitila aljanna a cikin aljanna tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya tilka aljannatu wancan aljanna da yake duk yanzu ranmu yayi can muna hangen kamar ga munan mun shiga to wannan aljanna da kun kaji duk dadin ga allati nuris ita ce wadda muka ba da ita dukiya kamar dukiyar gado za mu gadar da ita min ibadina daga cikin bayinmu wanda za mu gadar mu da aljanna man kana taqiyan wanda ya zamo mai jin tsoron Allah haka in kana kwaɗan samun aljanna to ga hanya ka kama jin tsoron Allah za ka shiga aljanna in ku baka jin tsoron Allah to aljanna ba taka bace ce shi ne ce allati nurus min ibadina man kana taqiya ita ce wadda muka gadar da ita daga cikin bayinmu mu ba wanda ya zama mai jin tsoron Allah tilkal janna aljannan nan da ka ji ka gani yodi Allahu tabaraka wa ta'ala Allah na bashe ta liman kana taqiyyan min ibadihi ga wanda ya zama mai jin tsoron Allah daga cikin bayi ne bida'atihi ya aka gane mai jin tsoron Allah ce bida'atihi da biyayya ga Allah abinda Allah ya ce ayi kai abinda Allah ya ce a bari ka bari ka zamo taqi to nan yace nurisu zamu ba da ita gado su mela ba irsan an ce ma kyautar da Allah zai ba mu ta aljanna gado la'anna li'irsa aqwa asbabul wujdan saboda gado shi da mafi ƙarfin abubuwan da kasa ka samu abu in dai abu ne ka same shi babu ƙaiƙai to dukiyar da ka gada ga mahaifinka ko mahaifiyarka dukiyar gado ita ce la shakka fi kuma shi wanda an ka gada bai tasowa ya ce a an she ban da kai bai in an ba ka gado ya riga ya ta bai dawowa shi an sha abu ne ko bai son ka in an baka gadon nan ya ta ba da zai yi kuma wani ba zai zo ya anshe ba saboda gado abonka kai ga mahaifinka to shi yasa aljanna yan an shiga babu gori kun ba a kwacewa kun ba wanda zai zo ya ga cewa a wai shi a dalili saboda Allah da bai kashe uba ba da bai samun gado ko mai gado ciki to Allah da ya kashe shi ko bai gori to haka aljanna take Allah ya ga dama ya baka abunka ba wanda ya sai baka gori kun ba mai zuwa shi an ce a koro ka dan ka bata mishi rai to haka yace nurisu wato muna ba da ita kamar dukiyar gado al'insanu ya ji dole irisa ƙaharan minan laye tabaraka wa ta'ala shi mutum na samun dukiyar gado tilas daga Allah Allah ɗaya isa ya kashe shi baka gado duk wanda ka ka gada to ko bai so ko yana so dole ne ka gaje shi samu dukiyar nan ko ka ce ba ka sosai an baka shi kun ba da zai yi kuma suna hausani suna sanin wane ya gaji kaza sannan suna sanin wane kaza yake na sabon Allah da dukiyar nan suna sanin wane yana bin Allah da dukiyar nan bale in ka ɗauki wani abu ciki kai masu sadakatun jariya za su ji daɗi kullum su ne maka guda su ne maka addu'a can cikin barzan amma kuma sai haga cewa da wuya su ƴaƴan Allahumma sai wanda Allah ya zaɓa su cire wani abu su yi ma'uba sadaka da shi da wuya a ce yana son lada ya tun da rai nai har dai in ba shiri da shi ko na an yi wani mai kuɗi aka zo rabon gado to yana da shaguna da ya bakin titi sai wani ɗaki suka ce da Allah mu bar shago guda a yi masallaci sadakatun jariya ga baba sun ka ce a to ku a sa cikin rabon ku sai ku ban mai lada sadakatun jariya mu mun ka hana mai da shi masallaci magana banza dohi har kotu ake sai dai da an kasa wannan shagon cikin rabon su 'yan ɗakin da ka tausan uban su kuma sun ka cika alƙawari sun kai masallaci amma ta ƙaddama abin ya zamo to da haka tun yanzu da ranka da lahiyarka yi ma kanka ƙiyamun leli ka yi sadaka ka yi abin da ya dace ka yi sadakatun jariya idan ka mutu to wasu magada ba ruwansu balle wanda yake zai mutu kalala ba uwa ba uba ga dukiya kamar tami azan banza ba wanda zai tuna ya mai sadaka ko ya tausaya mishi la tajidu shay'an yaqdiru an yarudda al-irsa shehu yace radiyallahu anhu baka iya samun wani abu wanda zai kwace gadon ka wanda ka samu hatta na al-insana law qala ana asqatatu haqqi bil tarika lam yasqut inda ba'd al-ulama shehu ya ce hatta da mutum mai gado ya ce ni dai na ya nawa haƙƙi daga cikin dukiyar da babanmu ya bari to malamai wasu sun ce a'a ya ansa ya bayat amma bai cewa ka a raba da ni ban so a'a sai an raba da shi dole wanga an san na wani ne in bai so ya shi ya bayar da haƙƙi ne shi ya bayar amma dai a ce to mutum uku ne ka gado guda ya ce bai so a raba ma biyu ba a haka nan walaysa shay'an walaysa shay'un ya nuƙudul irsa kuma babu wani abun da zai lalata ya walwale gadon da ka yi iza ta shay'an a wishtaraita to kaga kana iya mallaka abu ta wajen ka saye ko ka sayan wani ya mallaka to in aka yi ciniki aka mallaki abu da ciniki rubama waqat iqala da yawa akan yi iqala abun da iqala bayan an sayan ma sai mai abu ya zo ya ce wane abun nan da ni sayan maka da ina hangen banda amfani da shi amma dai yanzu ina ga ina cikin tsananin bukata don Allah ka daure ga kudinka ba ni abuna ga kudinka ba ni abuna to in ka yadda ka ba shi cikin daɗin da kai ko Allah ya gafarta maka dullahinka ko kuma wani na sai abun da saboda kudin na ina hangen ban da bukata da su amma yanzu bukata ta abu koman da Allah ba ni kudi na ga abunka kai ma in kai da Allah ya gafarta maka shine iqala rubbama wahibta shay'an waraja alwahib fihi kuma akan mallaki dukiya ta waje a baka kyauta to ai da yawa za a ce an baka kuma a dawo a ce an kwace ba a baka ba kullu anwalu wujdan rubbama yakun fiha naqadun illa al-irs duk nau'an da mutum kan iya samu ya mallaki abu abun na iya walwalewa in ba gado ba fa'ala haza abbara bi idha aljanna lana irsan hatta la tahaqqaqa anna hadha al-idha la shay'a yarudduhu kal irsi shehu yace ubangiji ya ce ya ba mu ni'ima aljanna kamar gado ko kuma ya ce gado saboda hankalin mu ya kwanta mu tabbatar da cewa kyautar nan da Allah ya muna babu abun da zai zo ya kwace wannan kyauta ko a koro mu da aljanna babu ta zama kamar dukiyar da mahagada gado ne matabbaci kuma kaga ko da uba sata ya tara dukiya shi da ne ba barawo ba ne shi da ne halal ya ce halal malak maganar sata da uba ne za a yi amma shi gado ya ga uba ne ba ruwa ne da maganar duk abin da za a yi mai lahira ba ruwa ne dan bai aike shi bai sa shi ba kun ba sa shi hankade hankade bai gano ina baba ina ka samu wannan baba ya kake mu'amala a dukiya ta uba ne ce ya mutu shikenan وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا wani abu ya faru shi ne mala'ika jibril sai ya daɗe bai zo wurin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da ya zo sai manzan Allah ya ce mishi jibril me yasa mi ka hana ka zuwa ziyarar mu haka da yawa sai ka daɗe wani bai ka zo ba sai ce ya rasulullah ai na hi ka shauƙin zuwa inda kake amma dai wa malati nazalu mu ba mu sauka illa bi amri rabbika sai da umurni daga ubangijinka da duk ka gani Allah ya aiko ni in bai aiko ni ban zuwa to amma ina sha'awa da jin daɗi da bege in zo wurinka to amma ba caza ne ba Allah aikanni da haka nan ka yi haƙuri ni ma cikin haƙuri nake sababin nuzuli hadhihi al-aya dalilin saukar wannan aya أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي سند aka samu hayyanki wa atahu jibril jibril yazo mishi daga baya qala lahu yace ma jibril ya jibril ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna me yake hana ka donga ziyarar mu fiye da yadda kake ziyarar mu makatha ayyaman ma atahu saboda jibril ya yi kwanuka bai zo ba qala lahu yace mishi wallahi ana ashaddu ishtiyakan ilayka yace wallahi nahi ka shauƙin zuwa wurinka walakin sai dai wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba mu zuwa wurinka ba mu saukowa sai da horon ubangijinka Allah da haka ba laihi kai ba kuma wannan in ban zo ba ba wata banna bace ka daina bata ranka lahu ma baina aidina abunda a gaban mu na al'amarin lahira na Allah ne wa ma khalfana abunda abba mu na al'amarin duniya na Allah ne wa ma baina zalika da abin da zai zamo tsakanin can gaba da baya har zuwa tashin kiyama lahu ilmu zalika jami'u yana da ilimin wannan dukkan shi wa ma kana rabbuka kuma ubangijinka bai zama nasiyan ai tarikan laka mai barinka bi ta'khiril wahyi anka da jinkirta da jinkirta wahayi daga barinka wato jinkirta wahayi ba a aiko maka ba ba ka bata da Allah bane ba Allah ya baka bane to nasiyan kaga mantuwa to ba a cewa Allah ya yi mantuwa don ya ce nasiyan ai nasiyan ya ce ai tarikan laka ba mai barin ka bane bi ta akhirul wahayi anka da jinkirta wahayi gare ka dan bai yi wahayi ba to ba ya baka bane rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya shi ubangiji rabbus samawati shine ubangijin samai wal ardi shine ubangijin kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su shi ya halicci abu ne bayi ne ne kuma shi da cikakken iko da su fa abuduhu ka bauta ma Allah ka kadaita shi wasdabir kuma ka yi haƙuri li'ibadatihi ga bauta Allah bauta Allah tana da wuya kai ma ka daure wani daga cikin yan uwa yana nan da rai ne sai bai zo sallah asuba ba yan kwanuka ko biyu ko uku shi bai san bai zaton shehu balarabe ya damu da shi ko da ya zo sai ce wani kwana kaza ba da ganin ka da asuba sai sadda kai sai shi ya ce a daure ka yi haƙuri mu ma daurewa muka yi ba daɗi ga abin ba kai ma ka daure kai ta haƙuri shi ko ya ce tun sannan har yanzu ba shi wasa da sallah bali sallah asuba in dai Allah ya samu yin sa'a mun zo mu da Allah sakaci sai ka iska shi sahun gaba har yanzu yana nan Allah ya ƙara mishi lafiya kuma sai din a daure a yi ta ƙoƙarin hankuri akai hankuri mu kowace muna cewa masu tsayawa suna yin sahu-sahu bakin titi tsakani da Allah abu nan baya da kyau don girman Allah ku bari wallahi bai da kyau kuna tozarta kanku ga masallaci ba wani an kai mashi ba mu an kai mashi ka zo ka tsaya bakin titi kana sallah ko dai mota ta kuccike Allah ya tsare ka yi rukuyi ko sujada na tabbata ba ka cika sujadan nan ka ji ƙiyi idan wannan ko kuma a ce wuta ta ɗoke in wuta ta ɗoke ba kowa sanya zai cika sallah ta ba ka zo kuna sallah kada biyar laspika wuta ta ɗoke a za ka tunda kuma kai ba mata aure ba ne balle a ce ka bi sallah cikin ɗaki don Allah ku daure a rika zuwa masallaci mutane in sun wuce dariya suka yi muku kun yi don ku burge amma dariya za a yi muku ga masallacin ku kun tsaya bakin titi kuma dukkan ku manyan mutane malamai an gan ku nan to dariya za a yi muku arena ku ya kamata da Allah a daure wasu ɗabir li ibadati ka daure wurin bauta Allah subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyan ko ka san wani wanda adda suna irin na Allah ka san wani takwara na Allah shi ma Allah Allah Allah hal ta'lamu bi ahadin ko ka san wani yusamma Allah wanda aka ce ma Allahu la babu shi al-kuffar ala jabarutil muluk su kafire tare da tsaurin kai na sarakuna ma ta samma ahadu minhum bismillah dayan su babu wanda ya kira kai ne Allahu babu ƙala fir'auna ai kaga fir'auna iyakar kafiri kenan shi da ya ce shi ne ma ubangiji mahi girma ya yi wasu alloli ƙasa ko ku ku bauta musu amma shi wannan allolin shi suka bauta ma shi ana rabbukum al'a'ala ba ko al'aliyu ba ni ne ubangiji ku al'a'ala mafi ɗaukaka ga dukkan allolinku walakin sai dai fir'auna lam yaqul ana allah bai ce ni ne allahu ba kila shehu ya ce akwai wata magana an ce ta samma bihi jabbarun wani jabbari ya taɓa ce kai ne allahu fasahara faɗinuhu sai ciki ne ya narke fasala mafi duk ya zawaye duk ɗiyan ciki ne gabaki ɗai da hanji da suhe da anta da tumbi duk sun ka narke ya to ya hana kai ne mutuwa shikenan sun ka narke fasala mafi duk abin da a ciki ne ya zawaye shi wa mata ya mutu filhin nan take fa'ala hadha to akan wannan ne la tajidu lillahi samiyan baka samun takwara ga Allah bi khilafi ghairi hadha al-ism min al-asma sabanin wannan sura na Allah daga cikin sunayen Allah Ar-Rahman kana ya samun Ar-Rahman amma dai Allah to bai yiwa dan shine ismu dhati in ba shi ba ko wani suna kana samu akwai wata sifa tare da shi tasamma musailama al-kazzab bi rahman al-yamama shi musailama al-kazzab ya kira kan shi ya ce wai shi ar-rahman al-yamama wa yaqulu al-insanu idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya wa yaqulu al-insan mutum kafiri yana cewa hadhihi al-aya wannan aya nazalat tasawka fi ubay ibn khalaf aw walid ibn al-mugira ko walid dan mugira an karal ba'asa ya yi musun tashin kiyama zahaba ilal makbara sai ya tahi makabarta fana shara izaman ya tono ƙasa rabi ma rududugaggi wa a talin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ƙasan nan zuwa ga banzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa fattaha sai ya murmuje ya murmuje ta ga huska annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya wulakanci ya murmusa mishi ta ga huska wa qala yace man yuhi hadhihi al-izam wa'isa shiraya waɗannan ƙasa wa hiya ramim ta rududduge an ta taƙulu kai kana cewa inna hadisa tuhya wannan ƙasa wai su ne za a raya a kai su wuta ko aljanna wa kazzaban nabi ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yazallahu mawaqif wa maqalat bai gushe ba shina da matsaune da matsaye da zantuttuka na wulakanci da irin ƙalubalen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma annabi sallallahu alaihi wasallama har wata rana ya ce manzan Allah ka ga ka ni zan kashe ka manzan Allah ya ce a ni dai zan kashe ka shine da aka zo yakin badar sai ya zo wai shi bai bai hito na hito da kowa sai dai annabi ya hito sallallahu shi ya hito gashi ya zo ya kirari ko ta so ce a shi Muhammadu da ya taso wai zai cika alƙawarin zai kashe manzan Allah sallallahu ya cika dai shegantaka manzan Allah ya ce ma wani kai ba na mashinka ya higi mashi ya tayar tunkare ya dan so kai kaɗan kawai sai wulle ya faɗo da bisa ya kama wuta wayo wuta wayo wuta wayo wuta ya kashe ni ya kashe ni shi kuma kaji manzo Allah alaihi salam da ya sokai ya hwadi kawai sai juya ya kyale shi bai bi shi bai ta suka ko ko ta sare shi a ya dan kama dan taba shi haka suka ce to wani ba abin da ya same ka yace kun mance ya ce sai ya kashe ni a wallahi komai ya toha mani mutuwa zani kaga sun sani amma kuma ba su da arzikin su bi shi kuma ya mutu dan nan take kuma saboda rashin arziki shi kadai ya samu wannan manzo Allah ya dauki makami da kai ne ya kashe shi sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya kai ya sama shi ya soke shi da shi ranar yakin Uhud astaghfirullah na ce ranar Badar yawma Uhud ranar yakin Uhud da anatahu almashhura sukan nan wanda yake mashhuri da manzo Allah dan tabe shi da mashi fasara yasruh sai ta ihu wai ƙulu yana cewa annar annar annar wai ƙulu lissanu ubayyu yana cewa ai za ma mitu yanzu ni dinnan in na mutu la saufa ukhraju hayyan wai a hankali da sanu za a tadda ni a hitar da ni daga kabari da raina bayan na mutu la wannan bai yiwa la hayata ba'da al-mauti ba wata rayuwa da za a yi bayan mutuwa inna man qala hadha duk wanda ya ce za a rayu bayan an mutu ba kada kaza ba wai yayi ƙarya inda Allah ya ce ah to shi da ka cewa haka nan bai tuna cewa da babu shi an ka yi shi to wanda ya yi ka babu ka in ya ce yana iya mai shi ka mi a abun gaddama ciki ba abun gaddama saboda inda mutane ka yi a yi abu horko ba a gan shi wani wuri ba ya yi ya bisa ga a yi shi a kashi a koma tassai shi ne ce awala ya zukurar insanu shi ubayyu wai bai iya tuna an na halakana mu muka halicce shi min kablu kahin ya zamo a lokacin walam ya ku shay'an bai zamo wani abu ba mata zakara wai bai tuna annahu kana adaman da babu shi ba wa wujuduhu min al'adami samar da shi daga babu a garabu min ba'dhi ba da mauti ya hi zama baƙon abu bisa ga a ce za a ta da shi bayan ya mutu wanda ya samar da kai daga babu yanzu ce zai koma tara ka daga ta da kai daga akwai to ai tun da dai ba kai musun wancan ba bai kamata kai musun wannan ba fawarabbika shine Allah da kai ne mai girma a kasamal jalilu bi rabbi muhammadin sallallahu Allah ya ce muhammadu na rance da ni ubangijinka lana hashuran nan wallahi sai mun tada masu musun tashin kiyama washe yaɗi na su da shaidaninsu na jama'u kullum minum wa shaidanahu za mu haɗa kowa cikin da shaidanin shi fi silisilatin a sarƙa to in an ɗaure ba za a je wa su tabbata kunna sai a basu suna kallon ‘yan uwansu na gamuwa da baka azaba hankalinsu ya tashi kasan jiran mutuwa ta yanki tahi mutuwa ciwo to abbas na daddaure su da shaidanu suna kallon azaba sannan a cinci la'anannin da yawa ciki su za a fara ɗiba a watsa wuta har a watsa su ga baki ɗaya yace za mu kawo su bakin jahannama da su da shaidaninsu min kharijiha wajenta mu ba su jusiyar dudurkushe Allah rukabi a bisa guwawunsu suna nan dudurkushe suna kallon azaba suna zulumi sun malanan zai'anna sannan za mu cirato min kulle shi'atan daga kowace jama'a cikin sai mu tsatsamo ayyuhum ashaddu ala rahmanu utiyan waɗanda sun kai tsananin tsaurin kai ga Allah tabaraka wa ta'ala irin su ubayu su za a fara ciratuwa tukun a watsa ana gani a zo a cire wannan a cire wannan a watsa kuma mutum ya san gare shi an kayu sun malananu alaman billazi na homo aule bi hasuliya sun masannan lanahanu haƙiƙa mu Allah a alamu mu ne masana billadina ga waɗanda suke homo aula bi hasuliya su ne mafi cancanta shiga cikin jahannama wa hatiraƙan da ƙonewa fanabda abihim da su za mu farawa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya wa in minkum to kaga na ana bada labarin abun da za a yi da kafirai to abun ban tsoro sai an ka juyo ga annabi sallallahu alaihi da mu'minai aka ce wa in minkum ma minkum ahadun ba wani daga cikin ku illa wariduha sai mai shiga cikin wutar jahannama ne dukkan ku halitta ga baki daya ba wanda ba zai shiga wutar jahannama ba kana shiga wutar jahannama ga kowa da kowa cikin ku ya zamo hatman wajibi makadiyan abun gama hukunci akan shi a larabika Allah ya wajabta maka ne nan za ku bi to hikima haka ku in kun bi kun ga azaba kun ka wuce kun ka shiga aljanna to za ku hijin daɗin ni'imar aljanna saboda yanzu irin daɗin da aga ruwan sanyi da daɗin da aga koko da ƙosai yanzu bayan magariba da can da bai da shi amma yanzu kayi da cikin yunwa da an kama ruwan sanyi sai ka ji kamar me za ka cewa ma to haka nan in baka sha wahala ba to ba ha gane daɗin daɗi yadda ya kamata to da aka su bi ta wuta su gaya da aka zama cikin azaba to in sun wuce za su yi godiya da jin daɗi ga nema aljanna kuma hankalinsu ya kwanta tunda sun ga sun wuce wurin bala'i kenan nan babu abin da zai kuma bata musu rai to sannan su yan wuta ana so a kunyata su yan uwansu musulmi su gansu a halin tasku da wulakanci wannan ya yi bakin ciki a wulakanta ka gaban ‘ya'yanka da masoyanka su zo kana kallo wanda da aka mai da su banza yau ga ka kai a banza a ne maka azaba har su gani kun ba a bari to da haka a ƙara bakanta musu ‘yan wuta da wannan abin da za da haka Allah zai ce a wuce amma kuma wucewar su musulmi ba za su ji zahin wutar jahannama ba saboda hasken imani dushi ita jahannama ya kai da haka sai a donga cewa ku wuce ku wuce jus jus jus ya mumin jus jus da ka zo su ba husan ka tsaya su masu gadin wuta da azaba wuce wuce wuce wuce saboda shi musulmi bai jin zahin bai jin azaba amma kuma imanin shi na so ya kashe wuta dan da za a ce wuta ta taba shi mutuwa za ta yi ba da za a yi jahannama ta hadu da imani mutuwa za ta yi to wannan ba ta taba shi ba amma kuma billar ta ta mutu aka ce wuce wuce wuce an dai ta wuta saboda ya zama rantsuwar da ubangiji ya anan kenan an walwale ta kuma su musulmi an faranta musu rai an kwantar da hankalinsu sannan za su ƙara gode ma Allah hedada su kuma yan wuta an ƙara kunyata su hada qadahu Allah tabaraka wa ta'ala shiga wuta ga kowa da kowa Allah ya hukunta shi wa hatamahu kuma ya wajabta shi fala yatruku Allah ba zai bar shi ba to amma dai kaga akwai hirgici musamman kahin a yi bayani shi yasa da aya ga ta sauka sai madina aka yi ta kuka har aka sa manzon Allah kuka shi kuma har ya sa jibrila kuka aka yi ta kuka aka yi ta kuka sannan sai aka yi bayanin ce a'a ba ana nuhin za a yi muku azaba ba ne a za ku dai bi ku gani don ku ƙara gode ma Allah da bai bakku nan ba kuma ku zama cikin amincin cewa ba za a yi muku azaba ba sannan su kafirai su ƙara kunyata kun gansu a halin ƙaƙanika yi sai ku musu dariya ta ƙeta shehu har ya ce za a ba da dama musulmi suwa wanda sun ka sani dariya ta ƙeta ce kun ce ba ku shiga wato ga ku don Allah diba ku a yi musu dariya to dariyar nan ta yi ciwo ta yi ma azabar ciwo balle wanda kan rena ka zo haga cewa gashi ga mutum ɗauri a nemi shi mugun azaba ya zo yana dariya ce wai ana faɗa da wani da wani makiyayi to sai wani zo tsaya kama dariya ya kama dariya sai ya ce to kai abokin faɗa ta hiyarka kai ko mai dariya ka ci kaza kaza ka sai faɗa ya koma ga mai dariya to mi ya tsaye da shi aga ana mai cin mutunci ana mai kuma ya tsana dariya ce shi abokin hada ya tahiya ce amma kai ku mai dariya hada ya dawo gare ka yanzu to shi zai sa a ce abi ta wuta a wuce to da haka madina aka yi ta kuka hammaza Allah da kai ne sallallahu alaihi wasallama sai da ya hoshe da kuka shi ma jibril da ya kawo ayar da kai ne sai da ya hoshe da kuka wal hikmatu fi zalika hikima haka annal muslimin idza dakhalu an-nara idan musulmi suka shiga wuta walam tadurrum bata cuce su ba amma dai sun ga abin da ake yi wa dakhalul janna suka shiga aljanna ba'da zalika bayan haka kana ashadda indahum tayaqqunan annahum najubin an-nar wannan yahi tabbas gare cewa su kan so samu tsira daga wuta na ɗaya kenan wa aidan al-kuffar ashaddu alaihim ru'yatul muslimina la tuhriquhum an-nar wa najatuhum ila janna yazdaduna hasara su kuma kafirai abinda ya tsanani gare su musulmi su gansu ane musu azaba kuma su ga musulmin nan wuta ba ta kona su ƙarshe ma su ga sun tsira sun yi aljanna sai su ƙara nadama da ganin cewa dama dai su musulunta su ma da yanzu an yanta su daga wuta cewa ya ta'ala muslimu ne rauna adawun finnar ya hatariƙuna ya muruna bihim ويذهبون إلى النعيم الخالد يشمتون بهم هذا محل الشماتة يشمتون بهم ويضحكون منهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون yace su ko musulmi za su ga makiyansu a cikin wuta suna kodewa su zo su wuce su bar su su wuce zuwa ni'ima madawwamiya ta aljanna sai su tsaya su ne musu dariya keta shehu yace gaskiya irin nan ne ya kamata za a yi dariya keta ga makiyi za su yi masu dariya suna shammata su shine Allah ya ce yau kam mumine za su yi makafirai dariya yadda ya kamata dalika ahla indahum wannan ya fi daɗi ga su kan su muminai al'insanu yanju ya ra'adahu fil halak mutum ya tsira ya ga makire cikin halaka akwai daɗi haza asha ila nafs wannan ya fi sha'awa ga rai fali haza la budda min al-murur bin nar shi wuce da haka ba makawa ga sai an bi ta wuta a wuce hatta yi shahidu ma alai a da'um har su ga abin da makiyan suke a kan shi wa kaifa ya siru na humfin na'imul mukim da kuma da su Allah zai mai da su cikin cikin ni'ima madomin aljanna kuma ya zama madawwamiya walakin almuslimin kama qala ar-rasul sallallahu alaihi la yadkhuluna an-nara illa tahillatal qasam sai dai su shiga musulmi ga wuta kamar yadda manzon Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallama ba su shigarta sai dan walwala rantsuwar da Allah ya yi subhanahu wataala illa ma yahillu hadha alqasam sai abin da zai walwala wannan rantsuwa ya ce sai an shiga ai bai ce sai an masu azaba ba cewa dai sai an shiga to an shiga qasamal jalil faqada qismul jalil faqat ce illa ma yahillu hadha alqasam qasabil jalil faqat abin da zai walwala wannan rantsuwa kuma alƙasama da wasali sama sai zama ƙasabar jalili da wasali sama fakar wal muslim inda ma yajuzu ala nar taqulu naru sanda musulmi zai wuce ta wuta ita kanta wuta tana ce mai juz juz ya mumin faqad adfa nuruka lahabi wuce wuce ya kai mumin yika wuce yika wuce haskenka ya buce bila wuta ta hatta annal muslimina law ta'akharu fi nari la dafi'atin naru bi nurihim har ya kai ba da musulmi za su yi zama cikin wuta to sai wutar ta mutu saboda hasken musulmi Allah ya muna kariya ga wuta assalamu alaikum
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lahira Allah ya ba mu albarka Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yanta cikinsa domin albarkan manzo Allah da shehu فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فيه لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين